أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna biyar ga watan zulqa'ada hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan Mai na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin من كلام سيد المرسلين زام تاشي باب في من سن سنة حسنة أو سيئة زام تاشي akan babin da zai mana magana akan wanda ya sunnanta sunna kyakkyawiya ko kuma mummuliya a karatun da ya gabata mun gama da babin da ya mana magana akan bidi'a da kuma fararrun abubuwa wanda babin da ya biyo bayansa shine babin da yake magana akan fara sunnan ta wata sunna kyakkyawiya ko kuma mummuniya tsarin malamai suka ce za ka gane cewa imamun nawawi ya san cewar akwai abin da mutum zai iya sunnantawa ya zama sunna ne kyakkyawiya a bashi lada a kai akwai kuma abin da zai sunnanta ya zama sunna mummuniya ya samu zunubi a kai ya ce mana ƙarar Allah ta'ala wallazi ne kuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa qala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina al-anbiya yace mana Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wallazi ne kuluna rabbana hablana min azwajina a cikin bayin Allah nan akwai bayan Allah da suke cewa ya ubangijinmu hablana min azwajina ya Allah ka bamu a cikin matayenmu wa zurriyatina da zurriyanmu qurrata ayun Allah ka bamu farin ciki ka bamu sanyi idanuwa a cikin su waj'alna lilmuttaqina imaman ya Allah ka sanya mu mu zama jagori a cikin masu tsoron Allah wa qala ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lalle mun sanya su sun zama al'umma wanda suke shiryarwa da umarninmu waɗannan ayoyi guda biyu da su ne imamun nawawi ya buɗe wannan babi da yake magana akan sunnanta sunna kyakkyawiya ko mummuniya aya ta farko da ya kawo ya ce allah tabaraka wa ta'ala yana cewa والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما aciki ya kirgo ayata cikin suratul furqan ya dauko ne daga inda Allah tabaaraka ta'ala yake fada cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha qatamahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقر ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يبصروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يكون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرتع أثاما يذاب له العذاب يوم القيامة ويكل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل أمرا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات ما صنعت وكان الله غفورا رحيما zuwa ƙarshen su to waɗannan da su aka yi riga a cikin su zaka samu waɗannan wa ibadur rahmanil ladina yutuna nan to sune ana faɗin irin halayen su sai aka ce a cikin su akwai allazina yaquluna rabbana hawlana min azwajina a cikin su duk da an karanta akwai masu yawa rabbana sirba na azaba jahannam inna azaba kana galama inna da sauransu suna addu'o'i to a cikin su akwai waɗanda suke cewa rabbana hab lana min azwajina ya Allah ka ba mu a cikin matanmu da zurriyanmu ka ba mu farin ciki a cikinsu sannan waj'alna lilmuttaqina imama ya Allah ka sanya mu zama jagorori a cikin masu tsoron Allah to wannan ayar tana gwada mana cewa ashe inda sunna take fara sunnantuwa a cikin rayuwar dan adam shine lokacin da yake tare da iyalinsa idan kana da iyali abinda ka sunnanta a gidanka nan da shi shine abinda zai tashi a gidan idan ka saba cewa kana shigowa gidan kana shigowa sallama ka zaka banka ashar ne shine sallama ka iso shine sunnan shigowa gidanka to shikenan ya zama sunna kenan sunnar gidanka mummune sunna da ka sunnanta ran da ka aihu ko ran da matarka ta bida in ta dawo ita ma a sharri za ta yi da kake yi idan ta bada samun yayaye su ma wannan abin da kake yin su za su yi kaga kai sanna sunnatan sayyi'a kenan ka sunnanta sunna ma mummuniya to saboda haka daga nan gini yake zuwa abun da ka gina na rayuwarka shine abun da zai faru to shi zai kawo mana ayan cewar su bayan Allah na gari suna roƙon Allah ya ba su mata na gari wanda za su sunanta musu sunna kyawawan sunna a cikin gidajensu in ka samu mace ba ta gari ba ta kawo sunnoni munana wato yace sunna ana nufi abin da wani yake kira ba kar ka ji an ce sunna ka ce sunna annabi ko ake nufi ba haka bane in an ce sunna ana nufin abin da wani ya kirkire shi mai kyau ko mai muni ko abin da wani ya zo ya samu ana yi shi ma dora a kayi mai kyau ko mai muni da zaura ka yi an ce sunna abinda ka sunanta a cikin gidanka shi za ka mana cewar ka roƙi Allah ya baka mata na gari rabbana haba na min azwajina ba Allah ka bamu a cikin matanmu da zurriyanmu ka bamu farin ciki to wannan farin ciki yana biyowa bayan abinda ka sunanta a cikin gidan ne yanzu a gidanka ka saba kullum ba a zubayi ta yin karatun Qur'ani daga kai sai matarka wata kila ku biyu kuna zaune sunnar ka ce za ku daki ƙur'ani ku ɗan duba ko na awa ɗaya ma kin babu iyalai har iyalan su zo sai ya zama haka sai ya zama sunnar gidan wannan abun ya riga ya zauna ya shiga cikin tsarin gida kaga sunnatan ne hasanatan ne sunna ne kyakkyawiya da ka sunnanta a cikin gidanka in mummuniya ne ma haka sannan kuma sai zurriyan kamata hau kayi ƴaƴayenka da jikokinka da kowanka ma da duk wanda yake zaune tare da kai abun da kake yin nan mai kyau ne ko mai muni sai shi ma ya doro a kai yasa kace ka roki Allah baka mata na gari da zuriya na gari ya zama za a yi alfahari da su baya baka waɗanda ba za a yi alfahari da su ba to idan kai zama alkhairin nan shi ka sunnanta a cikin gidanka ko a cikin iyalanka to shine abun da zai bi ka sai ya zama sunnatan hasanatan ne kuma har a baka lada kai in mummuna ne kuma ya zama sunnatan sayyi'atan ne har a baka zunubi akai sannan sai yace waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu zama jagorori a cikin masu tsoron Allah kaga saboda koyi da sunnan na kyakkyawar sunna shi zai jawo har a cikin masu tsoron Allah a lissafa da kai a ce wane ma inda ana maganar bayin Allah na gari masu tsoron Allah to hadda wane ma ya shige saboda me kana raya sunnoni kyawawa kana kirkiran sunnoni kyawawa kana yi har in za a kira muttaquna har za a tuno da kai a ciki har za a sako ka a ce kai ma kana cikin masu tsoron Allah saboda ka kirkiri sunnoni kyawawa kana yi ba za a maka mummunan fassara ko kuma a ce a'a ba haka kake ba a wannan yanayin naka shi zai bayar a gane me kai kai din to shine yake cewa muna roƙon Allah ya sanya mu zama a cikin muttaqun masu tsoron Allah mu zama jagorori a ciki sannan sai kawo aya ta biyu suke cewa waje Allahum ayyimatan yaduna bi amrina sai muka sanya su bayan ya faɗi wasu labarin wasu annabawan Allah sai yake cewa sai muka sanya su suka zama al'umma ne wanda suna kira zuwa ga suna shirwa zuwa ga bin hanyar Allah to shirwa da suke yi zuwa ga bin hanyar Allah nan kaga su suka sunnanta kenan sun sunnanta sunna kyakkyawiya wanda idan kana bi kai ma za ka bi zuwa kan hanyar Allah tabaraka ta'ala wannan hanyar tasu in ka bi ta za ka isa zuwa ga hanyar Allah tabaraka ta'ala saboda haka ashe hadisin zai zuwa gaba za a samu wanda a cikin musulunci ya kawo wani aiki aiki ne kyakkyawa wanda in ka yi shi zai kai ka zuwa ga inda ake nema kai zuwa wajen Allah tabaraka ta'ala akwai wanda zai kawo wani aiki aiki ne mummuna wanda in ka yi shi zai kai ka zuwa ga halaka ka halaka kanka kuma watakila ba za a samu nafi sairihi da zai bayani wannan abun ba abu ne mai kyau yake yi ai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa shi albir mazma anna ilayhi nafsu shi ke kawo aiki ne abin da zuwa garin da shi ba dole bane sai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kana ji a ranka kawai ka suke kyawawan aiki ne wannan wal ism ma haka fi nafsika mummuna aiki kuma abin da zuciyar bata nutsu ba kana aikatawa kai kanka kar kowa ba ya ga maka ba zai maka wazi ba kana ji zaka ce kai abu kazan nan anya kuwa kai kanka anya zai zo ya zauna a cikin zuciyanka ba ka yarda ba kaga mummuna aiki kenan to saboda haka kyakkyawan aiki zaka ji ka nutsu da shi kana aikatawa mummuna aiki kuma ba za ka nutsu ba lokacin da kake yi to kaga nan ko da ba samu nufin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza ba idan ka aikata yake kyakkyawa ne ka san kyakkyawa ne Allah ya baka hankalin da zaka gane wani kyakkyawa aiki ne zaka gane kuma wannan mummuna aiki ne sannan in ka aikata ko da baka samu hadisi ba da zai ga maka cewa wannan mummuna aiki ne kai da kanka zaka yi gane cewa wannan aikin da ka aikata wannan mummuna ne to saboda haka zaka iya sunnanta sunna kyakkyawiya ka samu lada a kanta wanda suka yi koyi da kai a cikin su ma su samu lada a baka lada a basu lada za ka iya sunan da suna mummuniya mummuna aiki ne ba taɓa yin irin wannan laifin ba kai ka kirkire shi ka fara shi kai ka kirkiro shi ka kawo sai aka yi koyi da kai a ciki sai a baka zunubi wanda suka yi koyi da kai a ciki ma a ba su irin wannan zunubi waɗannan ayoyi kenan da ya kawo sannan sai hadisai kuma ya ce ana bi amru جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في سلسل النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتب النمار أو الآباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدكل ثم كرجع فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا وآيات أخرى وآيات الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد آه تصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساء بره من ساء تمره حتى قال ولو بالشك تمرة فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وأن حديث an samu shi daga abi amru jarir bin abdullahi jarir bin abdullahi Allah kara masa yadda ta da ya ce kunna fi sirri nahar lalle mun kasance a lokacin da rana ta fara inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi ziyara na talabsa fita gare shi faja'ahu qaumun sai wasu mutane suka zo quratun wanda suke tsirara babu wadataccen kaya a jikinsu mujtabin nima ya kasance kayansu an kera shi ne daga fata kuma ya tsatsage sannan awil aba ko kuma a shi wannan kayan da yake jikin nasu ne ya zama ya ya ya babbaci mutakallidi suyu suna rataye da takuba ammatuhum bin mudar manyan su ne daga cikin kabilan mudar suke bal kulluhum min mudar yace kai gaba ɗayan su ma dai daga mudar suke mutanen kabilan mudar ne fa ta'ammara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi min al-faqa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yanayin sa ya canja saboda abin da ya gani a gare su na daga talauci na daga babu da yake damu su fa da kala sai ya shiga sun makare da sannan sai ya fito fa amara bilalan fa azzana sai umurci bilal sai ya kira sallah wa kama sai aka tsaye da sallah fa sallah ya sallah sun maka zaba sannan sai ya kuduba fa kala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda daya ila akhiril aya zuwa ƙarshen aya da take cewa inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah yana kallon dukkan abin da kuke aikatawa yana bibiyan abin da kuke ciki wa ayatul ukra annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta biyu allati fi akhiril hashr wanda ke karshen suratul hashr ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligan aya take cewa ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah sannan kowace rai ta duba ta gabatar abin da ta gabatar jiya ta yi nazari ta lura da abin da ta yi jiya shanin sulasulam ya ce ta saddaka rajul min dinari mutum ya ba da sadaka daga dinarinsa min dirhami daga dirhaminsa min saubi daga kayansa min sa'i burhi daga sa'i ɗaya na daga kwayarsa kwayar abinci min sa'i tamrihi ya ba da sa'i ɗaya daga bibinonsa hatta kala sai har yake kai walau bi shikki tamrin koda da tsagin dibino ne mutun ya bayar faja rajul min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo bi surratin da wani abu na abinci kadat kafu ta ajiru ana hannunsa ma ya kasa ya riƙe abu abin da ya zo da shi ne balkar ajiyar zai ce kai hannunsa ma ya gada ya riƙewa ɗin ya ga gari rikewa saboda abun ya dan yawa ya kawo sun mata daba nasa ta ra'aitu qaumaini min da'amin wa siyabin sai mutane suka koyi da shi suka ta bibiya har annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani aka kawo mai ruwa hadisi yace har aka kawo qaumaini min da'amin wa siyabin wata jaka wani abu mai nauyi na daga abinci da kuma kaya aka kawo wani wani wani kaman kwantena za a ci na abinci ko kuma na kaya mai dan yawa aka kawo haka a tara aiko wajen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahallalu sai naga fiska annabi sallallahu alaihi wasallam yana walkiya ka annahu mudhibatu fiska sannan tana kyalli kai ka ce ma a wannan fiskar tata saboda walkiyar nan da take yi ta zama kamar wato an tsabtace ta an haska ta fiskan nasa faƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam bata gare shi yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan wanda ya sunnanta sunna a cikin musulunci kyakkyawiya falahu ajruha yana da ladanta wa ajru man amila biha min ba'dihi yana da ladan wanda yayi koyi da shi a cikin ta bayan sa min gairi an yankusa min ujurihim shay ko ba tare da an rage komai daga cikin ladan su ba wa man sanna fil islam sunnatan sayyatan wanda ya kirkiri ya sunanta sunna a cikin musulunci mummuniya kana alayhi wizruha yana da laifinta wa wizru man amila biha min ba'dihi yana da laifin wanda ya koyi da shi a cikin ta min gairi an yankusa min awzarihim shay ba tare da kuma an rage wa waɗanda suka koyi da shi daga laifin su daga koyi ba kowa za a bashi shi da yayi da su zo koya daga wajen sadu za a ba su zunubin kenan rawahu muslim imam muslim ya rubuta wannan hadisi to wannan hadisi ya kunshi abubuwa da dama da za a lura su a cikin sa wanda abi amru da ibn abdullahi Allah kara masa yadda shi ya rubuta hadisi yace muna da ajin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta tsarga rana ta amma ba ya zahar ba farko farko rana sai wasu mutane suka zo mutanen da suka zo kayan da yake jikin su ma bai wadace su ba wato watakila akwai mayafi guda daya tunda lokacin mayafi ne watakila guda wani guda daya ma bai ishe shi ba kama yanzu ne a ce mutum ya zo da wando watakila ba riga ko ya zo da rigar amma singlet ne rigar kawai ya jikin sa kenan sauran jiki zuwa waje ko ya zo nono amma wannan dirikata ne bai kai har can kasa ba yadda zai zai nuna da cewar kayan da yake jikinsa ma bai ishe shi ba to mutane suka zo kenan yace mujdabin nima awil aba kuma kayan ma ya fufuje ya tsatsage ma kayan gashi na jikinsu amma duk ya yayyage ko kafara ya yage ko ta kasa ya yage duk kayan ya yayyage kan da yake jikinsu wanda suke da shi a jikinsu ma banda wanda kuma ba kaya a jikinsu yace manyan su ne daga cikin kabilan mudar ne suka zo yace kai yawancin su ma daga cikin mudar suke ɗan kabilan mudar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wani yanayi ya shiga wani hali ya canja saboda wannan yanayin na babu na rashi da ya gani a wajen waɗannan mutane kaga daga nan baka karatu in kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ga wani gashi nan rigar jikinsa bata wadace shi ba ya kamata ka shiga wani yanayi kai kaga cewa lalle wannan yana cikin bukatuwa ya kamata a taimake shi sanin sallallahu yana ganin mutanen nan ba su zo sun ce da Allah kayan jikinmu sun kare ba ba zo sun cewar ban da kaya ba ganin yanayin kayan kawai da ya gani ya gane cewa eh ba su da kaya kuma yanayinsa hankali ya nuna hankali ya tashi na halin da suke shi saboda ga raushin ga talaucin ya bayyana gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin gidansa sannan ya fito kaga yana ta nazarin ya za a yi da waɗannan mutane ba a jira su sun zo sun faɗi damuwarsu ba amma mu yanzu za ka ga mutane mutum ya zo yanayinsa ya nuna cewa yana cikin bukatuwa yana cikin damuwa amma ba za mu iya gane cewa yana cikin damuwa mu da wajen ba sai ya bude bakinsa ya yi bayani kaza kaza kaza kaza ya bari duka wanda yake damunsa nan din ma ba dole bane kunnen mu ya ji ko ba gaba ne ya fada wallahi yanzu a gidana ba abin da za a tsora ko kuma wallahi iya rigan nan nake da ita bani da wata da Allah a taimaka mu to in ka ka samu kashi goma kashi takwas ba mu yadda ba zai kashi biyu ne kawai zaka samu sun dan yarda sun dan yarda su ma ba wasu yadda can bane saura kan kai kawai wannan magana sai ke ba mu yarda ba ma mai complain ne ba kenan wanda zo yi kukan fa kenan ma to kuma su ma su kan su riga sun ɓace saboda mun riga mun ɓata kanmu wani ya mai da wannan din sana'a yana da kayan yana da abincin amma sai ya fito a yanayin da zai zo ya nuna cewar bashi da shi nan kuma to waɗannan sai suka ɓata kowa ma yanzu mutum ya zo ya roƙa ya ce wallahi yana cikin bukata yana cikin damuwa saboda an samu irin waɗancan masu ɓatawa wai sai mu fassara mu ce wa irin waɗancan ɗin haka muke yi to wace ka wannan zaton ba ruwanka kawai ko kai yake ba ruwanka ka taimake shi kawai akwai wani bawan Allah da na gani idan ya zo ya tashi ya yi roƙonsa in kuna cikin masallaci kowa sai ya gigita salon yadda zai roƙo zai roƙo kowa ta hankali da ta shi da yayi amma kasuwa kasuwa ke da wannan roƙo zai je wannan wurin yayi ya tafi ya tafi can ma ya je yayi da tsarukan da yake bi wani yadda zai daga hankalin da ba kowa hankalin sai tashi a kansa ai tsammani da gaske yake to kaga waɗannan sai suka bata mu mu suka bata ai sai mutum ya zo yana da buƙatar buƙatar yake da shi da gaske amma sai mu na masa kallon ido da ne sai mu ji mu taimake shi to mu buƙaci kuma duk da hakan za a gane ni gaskiya duk da akwai ɗan dafara ko ba ka ba a cikin masu irin wannan buƙatan amma za ka gane wannan eh da gaske ne za ka gane amma abu sun cewa ba su maka zai binciken da gaske ne ba da gaske nan bane ba ba ruwanka kawai duk wanda ya zo nuna yana da buƙata ko nuna yana da buƙata ka taimake shi kawai ba ruwanka da ko ƙarya yake yi ko ba gaskiya yake ko damfara yake ba ruwanka da wannan shi ya sani shi ya saba shi ya shafa kai ba ruwanka ranar talata na mutane da ba su yi bayani ba yanayin su ya gani kawai shi ya sai na bila da kira sallah aka aka tsaye da sallah aka yi sallah azhar sallah azhar aka yi bayan yi sallah sai na talata na mai gudu ba yace ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba sanani sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta biyu ta cikin suratul hashr yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha kabirun bima ta'malun wadannan ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa al'umma bayan yi da sallah kaga irin halin kirki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan mutane musu bayani ba gane halin da suke ciki aka yi aka cewa ga abin da ya kamata musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar da take cewa ya ku da kuka imani ya ku mutane ku ji tsoron Allah allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan rai guda ɗayan ya halitta masa matarsa wato annabi adam kenan alaihi salam ya halitta masa hawwa'u daga jikinsa wa bassa minhu ma rijalan kaseeran wa nisaa a jikinsu kuma sai Allah ya watsa mazaje da yawa da mataye da yawa har daga jikinsu ne kowa bido ko kowa zai koma adam da hawwa wata min mari jaran kasiran wa riza aka samu mazaje da yawa da mataye Allah tabaraka wa ta'ala yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke magana kuke jayayya kuke roko da shi ku ji tsoron sa sannan ku ji tsoron zumunci ku lura da zumuncin ku inna allaha kana alaikum raqiba Allah tabaraka wataala yana kiyaye yana lura da dukkan abin da kuke ciki ya san duk halin da kuke ciki yana lura da kaga wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka cewa waɗannan mutanen da suka zo fa su ma mutane ne irin ku sannan ku Allah ya ba ku ku sani daga kowan ku ga daga inda ya fito daga Adamu ne da Hawwa to Allah ya ba ku daga adam da hawa mun zo rayuwar duniya sannan Allah ya hada zumunci a tsakanin ku saboda ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wannan zumuncin ay al muslimu aqu muslim inna mu'minuna ikwatu na'i mu'minai wan junan su ne saboda kin ga dan uwanka wani abu ya same shi dan ya same ka saboda ka ku duba halin da kuke ciki suke ciki ku ji tsoron Allah ku taimake su sanani sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya take cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون يا wanda kai imani ku ji tsoron Allah sannan kowa ya duba ya ga me ya gabatar me yayi jiya sannan ya sani akwai wata rana fa tana zuwa ita da ranar alkiyama a ranar abubuwan da ya gabatar ne kawai za a gabatar masa saboda haka ku ji tsoron Allah Allah yana sanin dukkan abin da kuke aikatawa alaihi sallallahu ya karanta waɗannan ayoyi yana kira wa al'umma cewa a taimaki waɗannan bayin Allah da suka zo a cikin mummunan halin nan alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaqa rajulun min dinari mutum ya bada sadaka daga dinarin sa ina lokacin dinari ne ya babban kudi ba to in kana dinarin nan ka dauki dinarin nan ka ba sadaka ka dauka a cikin sa ka bada sadaka sai mu ce yanzu kana da kuɗi a cikin kuɗin na ka ɗauka ka ba da sadaka a irin kuɗin da ake amfani da shi min dirhami daga dirhamin ka in dirhamin kake da shi ba dinare ba ka ɗauka ka bayar waɗannan su ne nau'in kuɗi a lokacin dinare ne ko dirhami to in dinare kake da shi gaba in dirhami kake da shi gaba yanzu kuma sai mu ce duk nau'in kuɗi da kake da shi gaba in dubu ɗaya kake da ita dubu dubu kake da su to ka bayar sai ka ce sai an samu da biyar biyar inda dari biyar biyar kake da shi ka bayar karka ce sai an samu dari biyu inda dari biyu kake da shi ka bayar karka ce sai an samu dari dari in dari dari kake da shi ka bayar karka ce sai an samu hamsin hamsin in hamsin hamsin kake da shi ka bayar karka ce sai an samu ashirin ashirin in ashirin ashirin kake da shi ka bayar karka ce sai an samu goma goma in goma goma kake da shi ka bayar karka ce sai an samu biyar biyar shi ne abin da ake gawa ka bayar daga dinarenka ko dirhaminka shi ne kamar da muka lissafa da kudin mu yanzu nan yanzu mutum yana da shi sai ce yan dubu dubu ne wani ka bayar mana ce ai ba ce yi yayi dukunin naira dubu dubu ne ya za a iya bayar ba na bayarwa ba ne naira dubu dubu kenan naira dubu dubu ba na bayarwa ba ne ko kuma yana da shi wani ka bayar mana sai ce ai da yi biyar biyar ne ai babu canji ai duk ɗari biyar ne kudin nawa wallahi da na bayar kama amma babu babu canji da zai bayar ka gani haka za ka tafi har ka zo ka yi ƙasa wai shi a wajensa wanda ake bayarwa na kasa ne goma ne da biyar da ashirin in an yi karfi a bada hamsin wannan su ne na bayarwa amma wa'ancan su ba na bayarwa ba ne su kuma na mene ne ne kuma in baka bada sadakar su ma za ka bada su ai ko in baka bada sadakar su ba za ka bada su ai ko yanzu baka bada sadakar dubu dubu ko dari biyar biyar ba sai kana bada na ishirin da goma da hamsin su din za su zauna ne ko su ma za ka ɗauka ka bada su ba sadaka ba ina ga za ka ɗauka ka bada su ne ba sadaka ba su abu za ka bada su su ma za ka bada su to saboda haka ka bayar kawai ake so karka ce ba canji ko wani canji da bayarwa ne kawai wannan shi na abu na ɗaya da aka ce mutum ya bayar dukiya ke sanar da salatu zama ce mutum ya bayar min sau biyu daga kayansa kana da kaya ka ɗauka ka bayar ka ɗauki kayan ka bayar amma kayayyakin ka ga suna nan ma halinmu ne za ka gani irin wani halinmu ke sai riga ta yi daga daga ta kaji an ba da ɗinki sau ko sau biyu ko wandon ya yage sau ɗaya ko sau biyu ko hannun rigan ya yi daga-daga ya fara mutuwa yadda ko ba zai wani kaso na kirki ba suka ce kai kayan na fada zuwa yan yankin na sun ishe ka za ka duba wani gawa shi sai a lokacin da suka kai ka bayar amma lokacin da suke da ɗan rayu ba kayan da ɗan rayun su ba su fara tafiya ba ga wani rigansa a yayyage ba za ka yi ɗauka wannan kala guda ɗaya kawai in za ka ɗauka gaba sai ka rubu wanne ne ya koɗe a cikin kayanka wanne ne fara koɗewa wanne ne fara yagewa ai ya yage ma an yi fati-fati ko kuma an ɗinke wani ya riga yage kayan tun da yage ma ni kyautar sa zan yi ba inna lillahi wa inna da rajo sai yage za ka bada kyauta amma in bai yage ba da kyansa to ba za ka bada kyauta ba in ka dauka kai kyauta har mamaki za a yi ha kai wane shi dinka kayan nan ma har ya bada su a wane wato kai wani abu mamaki wai kai wani bajinta to sai wanda ya mace zaka dauka ka bayar ka samu mutum da kayan sa matattu a jikinsa ka da kuma cancan kayan ka ka bashi me zai zo yi ka ƙara naka sai kenan to in zaka bayar ka dauki mai dama dama ka bayar daga kayanka sanani salatu na mace min sa'i burrihi ka ɗauka a cikin abincinka ka bayar ga hatsi yana jirge ko ga abun kayi yana jirge ga abun bukaci ya zo sai ka ɗauka ka bashi a ciki a cikin wannan abincin amma abincin ma sai ya ɓaci ƙwayan ba ya kwana a duba idan akwai mabukaci ya miƙa masa da safe kai ma yace zauna ka ci a lokacin ba za ka iya ci ba sai a lokacin za ka bayar mai za lokacin da aka gama shi nan yana da kyan sannan ga mabukaci ba za ka ɗauka ba shi ba shi wato shi lalacicin yake so kenan shi shi ba sun mai jawo wani halinmu ne ba in kai abinci a gidanka ba za ka yi ɗaukar mai shanka ba wani ba sai ya buga an bude shi matar gidan ta bude ko kai ka bude ka ji ya tashi kai an wani bare ciwo ba a kai awa ne shi wani shi ne yake neman lalatacce kenan a shi za a ba abinda ba za ka yi shi ba shi za ka za ka ba wani kaga wannan ba ƙarfin kuskure wani muke yi alaihi salatu zama ce min sa'i tamdi ka ɗauki sa'i ɗaya na dubino ka bayar ka ɗauka ka bayar ba ruwanka da dubawa kai saboda ana so ka bayar dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta qala wa rubi shiki tamma ko tsagin dibino ne ka bayar ga mu bukaci ya zo tsagin dibino ne kana dibino guda ɗaya a hannunka to raba shi duka waje ne ya ya duka bar shi kace je ka alabara za kaga wannan wajen ana barin mu da yawa kana da abun gashi nan dauki ka bayar sai ka ce ayye wannan kan yanzu na bayar ma me nayi ai yayi bari ka sai yayi sai kaza zan yi a ba shi bane ko dibino guda ɗaya ne a hannun ka kai mabukaci yazo ba gashi mai gawar rabi ya bi ka ce maza wallahi da jiya kazo da ai kaza kaza jiya ma na yabo iri kaza amma yau kam kari za kama kara kaza kaza ya bi ka masa wannan yanayi kaga ai mafi karanci ne a ce dibino guda ɗaya a raba shi biyu a ɗauki tsagi a ba mutum to ka ka dauka ka bariya duka bashi tafi Tani sallallahu alaihi wasallam wannan wa'azi fa ja'a rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo da wani abu na abinci har hannunsa ma yana kokarin ba zai iya rike wannan abincin ba saboda yawan ya ɗebo shi kaya guda ya kawo sai mutane suka abin da yi sai mutane suka bi shi suka bi irin abin nasa aka ji aka ɗauko abinci mai yawa da kaya masu yawa aka kawo a kawo anisallah salama sai a ga fuskansa tana haske yana jin daɗi yana farin ciki saboda al'umma sun ji wannan magana da aka gaya musu kamar an tsabtace fuskan an haskaka ta alaihi salatu sai yace to man sanna fil islami sunnatan hasanatan yace wanda yayi sunna da sunna kyakkyawa a cikin musulunci yana da ladan wannan sunna kaga dai an yi wa'azi amma wannan bawan Allah da ya ji wa'azin nan sai tashi ya gingimo abinci mai yawa hannu sama da kiri ya iya rikewa kai har yana sarwa ma saboda tsabar ya ɗebo abu mai yawa jama'a sai suka koyi da shi a ciki kuma suka je suka ɗebo suka kawo sai da salatu zama ce to wanda ya sunanta sunna kyakkyawiya yana da ladanta yana da ladan wanda ya yi aiki da ita bayansa ko ba za a rage ladan kowa ba kai da ka fara kaga shi ya fara yi shi ya fara ɗebo abinci mai yawa ya kawo al'umma suka gane cewar ɗiban abinci mai yawan nan su kawo abu ne mai kyau su ma suka ɗebo suka kawo ɗiban kaya mai yawa su kawo wannan abu ne mai kyau suka ɗebo kaya masu yawa suka kawo kaga shi ya yi sunna ce kyakkyawu ya yi kirkire ta ya fara ta saboda ka duk wanda zai zo ya bayar bayansa ya ɗebo mai yawa ya bayar duk wanda zai ɗebo mai yawa ya bayar sai an ba shi lada a ciki za a ba shi lada sannan shi ma wanda ya aikata aikin za a ba shi lada irin wannan aikin da ya yi ko ba za a rage ladan kowa ba sana a lokacin da alaihi salatu wasallam ya gama wannan wa'azin da mutumin nan da ya ɗebo abincin nan ya kawo ya yi mummunan magana ne ya yi sunnatun muniyar sunna kenan ya za a yi a ce ka ɗebo abinci mai yawa ka kawo kaza kaza kaza ko ka nemo tufafi mai yawa ka kawo sai jama'a suka ji sai kowa ya ɗoru a kan abin da ya faɗa to za a ba shi zunubi su da suka koyi da shi a cikin wannan aikin mummuna su ma za a ba su zunubi a kai ko ba za a rage nasu zunubin ba ba za a rage nasu ba zo da wannan hadisin yana karantar da mu cewa a cikin musulunci za ka iya kirkiran abu kyakkyawa ka fara shi in ka fara shi wani ya yi koyi da kai a ciki za a baka ladan koyin da ya yi da kai kai kayi an baka lada dirran da yayi shi ma za a baka ladan koyi haka shi ma in yayi wani koyi da shi za a ba shi lada kai da ka fara dai za a baka lada haka za a ce ta tafiya aikin alkhairi nan da kai ba zai taba yankewa ba sai ran da ya tsaya in bai tsaya ba kuma haka zai ta tafiya ana baka lada kai da ka fara na farko wanda ya koyi da kai a cikin a bashi wanda haka haka haka haka in mummunan aiki ne maka koyar da mutane in mummuna aiki ne baka koya wa mutane suka koya ta hanyar ka dirran da suka aikata wannan mummuna aiki sai an baka kafonka na zunubi to wannan shine abin da hadisin yake karantarwa amma dai hadisin bai kare ba za mu dakata nan insha Allah idan aka dawo karatu na gaba za a kara sashi abin da muka dan daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana azu da cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu ikon kirkiran kyawawan ayyuka da juriya a cikinsu kuma ya ba mu ikon koyi da kyawawan ayyuka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dukkan wata fitina muna roƙon Allah tabaraka ta'ala yayi mana ita albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين